العالمين وصلوات الله وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka muna gode ma Allah madaukakin sarki wanda ya kawo mu wannan lokaci don ci gaba da darasi na Riyadu Salihin na al-Imam An-Nawawi wanda lokaci da ya wuce mun tsaya kan hadisi na 11 yau za mu tashi akan hadisi na 12 a wannan kirgon al-Imam An-Nawawi yace wa عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم دقى أبو هريرة Abdurrahman ibn Sakhr wannan shine sunan shi Abu Huraira alkunya ce Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya mai kunya da Abu Huraira saboda mage da yake dauka gefen rigar shi an yi sabani mai yawa wajen sunan shi menene ne mafi rinjaye shi ne sunan shi abdurrahman ibn sakhr mun faɗi tarjama shi a baya koko dai abu huraira rawiyatu sahaba shi ne wanda ya fi kowa rawaito hadithai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama daga cikin sahabban annabi ya rawaito hadithi dubu biyar da ɗari hudu da dubu biyar da ɗari uku da saba'in da hudu ba a samu sahabi wanda ya rawaito adadin hadithai wanda ya kai wannan ba ya lizimci annabi annabi ya mashi addu'a ya hardace abin da ya koya daga gare shi shekara uku zuwa hudu ne ya yi tare da annabi amma tare da haka sai da ya zarta kowa wajen riwaya hadisi don haka lokaci albarka ne duk wanda Allah ya sama albarka cikin lokacin shi ko da neman ilimi ne bai bukata sai ya daɗe irin daɗewa wannan zai iya daɗewa mai yawa yana yi kuma ba inda aka kai wannan ɗan lokaci kaɗan za ka ga shaf-shaf ya yi kuma Allah ya albarkaci lokacin shi kuma Allah ya sa ya yi abin da ya kamata ya yi abin a zo a gani. Annabi ya mai addu'a ya zamo masoyi ga mominai da shi da mahaifiyar shi, don haka shi kan shi girmama shi da yi mai addu'a da cewa Allah ya yarda da shi alama ce ta cewa akwai imani tare da kai. Annabi ne ya yi addu'a. Allah ya sanya soyayya Abu Huraira ga zukata na mumine da shi da mahaifiyar shi shi ma yana daga cikin wanda ‘yan shi'a suka sanyo gaba suka ce wai ko waina ka bashi sai ya maka hadithi na ƙarya ƙarya suke Abu Huraira ya rasu hamsin da tara na hijira na ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam shi ne ya ce ma'aikin Allah ya ce, Inna Allah la yanzuru ila ajisamikum Allah bai kallon jikunkunanku, balle ya ga wannan mai kyau ne, ya ga wannan mummuna ne, ya so wannan danken shi, ya ƙi wannan dammunin shi kamar yadda ɗabi'a ta ‘yan Adam take. wala ila suwarikum Allah bai kallon kyan kamakko walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zukatanku ne da ayyukanku yana yiwa mutum ya zamo yana da kyau amma ya zama halin shi ba mai kyau bane tare da Allah madaukakin sarki ɗabi'a ta ɗan adam yana son kyau kyau yana birge ɗan adam to Allah yana nuna mamu cewa yanda ku tunananku yake wajen ababe wanda kuke kallo ba haka Allah maɗaukakin sarki yake ba shi Allah kyan jiki bai sa ya yarda da kai kyan kama ba ta sa ya yarda da kai Allah yana kallon me ka aikata don wa ka aikata don haka wata rana sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani mutum ya zo wucewa annabi ya tambaye su saboda mutumin ya zo da kyan kama kaya masu kyau gashi kamar shi tana da kyau gaya yana takawa ɗaya bayan ɗaya annabi ya nuna wannan mutumin ya ce menene ra'ayinku ga wannan suka ce wannan ai duk inda aka yi kamun kafa da shi to bukata za ta biya in wani abu ya zo ya zo ya yi magana za a ji magana shi in ya zo neman aure kuma daman ai irin shi ake nema in ya nema za a aura mashi suka yabe shi irin yaban da suke gani su a kallonsu ya biya wuce wannan ya zo cikin wata kama wadda mutane ba su ganin kama ce wadda ya kamata a ce an ba ta wata kula annabi ya ce to ga wannan fa suka ce haba wannan ai duk abin da zai zo ya ce zai sa baki a ciki wa ma zai kula shi to balle ya zo wani gida ya ce yana neman aure wane ne zai bashi saboda kama ta babu da yake ɗauke da ita shi ma ya bi ya wuce annabi ya ji abin da su sahabbai suka faɗa sai annabi ya ce kun ga wannan wanda kuka rena wanda kuke ganin ba bakin komi ba ne in ya sa baki cikin magana ba wanda zai saurare shi in ya nemi aure ba wanda zai aura mashi annabi ya ce kun ga wannan khairun min mil'il arzi mithlu hadha la hadha khairun min mil'il arzi mithli hadha annabi ya ce kun ga wannan wanda kuke ganin kawar ba bakin komi yake ba ya fi a cika duniya da wannan wanda kuke ganin in ya zo neman aure za a aura mashi in ya zo ya yi ceto za a saurari magana shi saboda Allah maɗaukakin sarki ba kama yake dibawa ba yana diba me kai me ke zuciyarka akwai zahir wani mutum ne wanda yake zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallama yana zo mashi daga ƙauye zai ɗauko wasu ababe wanda ake marmari a birni su kuma can ƙauye yayi zuwa za ka ebo kayan itace ne har yanzu akwai irin haka wani abun a kawai ga ya can banza zuwa za ka yi ba amma in aka kawo shi birni yan birni kuma suna son wannan abun ire-iren shi in zai zo sai ya wayo annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tsaraba da shi shi kuma annabi an san yadda yake wajen kyauta in ya tashi komawa shi ma sai a kimtsa shi da abin da ya saukaka a bashi a karrama shi da shi annabi yana son shi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo ya rike shi ta baya bai san wane ne ya rike shi ba saboda annabi yana mashi wasa annabi sai yana cewa wa zai sai bawa annabi yana wasa wala ya kulu illa haƙƙan annabi in yana wasa bayyan ƙarya wannan wanda annabi ya ce wa zai sai bawa na farko bawan Allah ne wa zai sai bawa kuma wannan magana ce kurum ba a ga annabi ya saida shi ba balile a ce annabi ya aikata wani abu daban kamar tsohuwa ce wadda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ta tambaye shi ko kuma ya ce mata tana magana akan aljanna annabi ya ce baki san cewa tsohuwa ba ta shiga aljanna ba matan nan ta yi ta kuka sai daga baya da annabi ya dawo aka ce ai matan nan tana nan tana kuka saboda an ce tsohuwa ba ta shiga aljanna sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mata sai an maida ta yarinya sannan ta shiga aljanna ba ta shiga da tsufanta to irin wannan ya ce wa zai sai bawa wannan bawan Allah ya san yadda kamar shi take ya ce satajiduni kasidan ya rasulallah in dai ni ne bawa wanda za ka ɗauka ka saida to zan kauyi kwantai dan duk wanda ya kalle ni ba zai ɗauke ni da daraja ba balle ya saye ni da kuɗi duk wanda ya kalli kama kamata ba zai ɗauke ni ba larabawa suna da wani tasha'um na daban kama mai kyau muni yana masu tafiri cikin abin da za su gani da abin da za su zaɓa wannan har shari'a ta zo da wannan halitta ta Allah ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce kullu khalqin lahi hasan da halitta Allah tana da kyau to amma ɗabi'a ta larabawa suna son abu mai kyau har annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa yayi idza abrattum li baridan in kuka aiko mani wani mutum saboda wata bukata to ku aiko mani hasanal ismi hasanal wajhi ku aiko mani da mai kyan suna da mai kyan kama saboda ya tafa'alun har suna a lokacin hudaybiya lokacin da aka aiko suhail annabi cewa al'amarinku yayi sauki ya ɗauki lafzin shi wanda aka aiko ɗin na sahala sauki ya ce lalle al'amarinku ya yi sauki to haka suke kuma shari'a ta zo da kusan tabbatar da haka ɗin kamar yadda kuke ji cikin tasarrufat annabawiyya kenan ya ce in dai haka ne annabi za ka zo ka tarda ni kawo na yi kwantai ba wanda zai sai ni saboda mu ne annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce lakin naka inda Allahi laisa lasta kasida kai a wajen Allah ba ka yi kwantai ba kafi da yawa daga cikin waɗanda za a gani suna kyalkyali ko makiyin Allah ne shi ya fito kama tana birge kowa mota ba a magana kayan jiki ba a magana komi kamar yadda su suke cewa ya gama haduwa amma yana takawa ƙasa tana tsine mashi itace suna tsine mashi saboda ya bar Allah mutanen ƙaru ne ya suka yi fa kharaja ala qaumihi fi zinati ya fito ma mutanen shi cikin kawa qala alladhina yuriduna alhayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya qarun wadanda duniya ta dama suka ce inna ma a ce mu samu irin abin da qarun ya samu innahu la ruhawwin azim lalle wannan bawan Allah yana da rabo a wannan duniya wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan masu ilimi suka ce wannan abu ne na duniya ba bakin komai yake ba thawabullahi khayrun liman amana wa amila salihan wala yulqaha illa as-sabirun ba mai samun su sai ba masu hakuri fa khasafna bihi wa bidarihi al-ard lokacin da aka nutsar da shi cikin kasa فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وما كان من المنتصرين فأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا suka ce kenan wai sai yanzu ne suka gano lokacin da aka nutsar da shi suka ce abin mamaki ashe Allah yana shirhi da arziki ga wanda ya so ne kenan baka wadata arzata ka ba shike nuna Allah ya fi sanka da wanda ba a ba ba suka ce ba dan Allah ya yi mamu baiwa ba da muna daga cikin wanda za a nutsar da su kenan inna Allah la yanzuru ila suwarikum Allah bai ila ajsamikum Allah bai kallon jikunkunanku kyan jikin shi da kanshi tsarin jikin shi da kanshi ko kuma abin da aka ɗauka aka sa ma jikin kaya kenan menene amfanin kai mai kallon kayan mushkilan mutane shine ko da ba za ka ba su ba su ga dai alama akwai kamar yadda Iliya Abulmadi yake cewa, Ainaka min aswabihi fi jannatin, wa yadaka min akhlaqihi fi sabsabi. Idanuwanka in suka kalli kayan shi kyawun kayan shi fi jannatin suna cikin aljanna. Ka rinka ganin kaya masu kyan kama ya kasa kaza, ya aza kaza, ya shafa kaza. ka ga idanunka suna cikin aljanna suna ni'imtuwa da kayan shi wa yadaka min akhlaqihi fi sabsabi amma hannuwanka suna cikin ƙasa hannuwanka ba komi tare da su saboda ɗabi'un shi marwaci ne idanuwanka na ni'imtuwa da kayan shi motar shi me yasa wa yadaka min akhlaqihi fi sabsabi hannunka yana kango ba komi gare shi saboda ɗabi'un shi to wannan ba alkhairi ba ne wala ila suwarikum Allah bai kallon kyan kama jiki wanda ya shafi tsayuwar jikin ana iya a yi shi mai ƙarfi mai girman jiki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce za ka iya ganin mutum ƙato jibgege amma in aka zo aka aza shi ga mizani la yazinu inda Allah janaha ba'udha ko fizziken sabro sai yarin jayi nauyin shi wajen Allah saboda akwai hadisai wanda suke nuna cewa in aka je awo ana aza mutum ne kan sikeli gwalgwadon yanda yake bin Allah gwalgwadon yanda zai yi nauyi dan haka Abdullahi ibn Mas'ud da ya je ciro wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama aswaki sai suka ga yan kwabrin shi yan siriri sai sahabbai suka bushe da dariya sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace kaga wannan yan kwabrin da kuke gani kuna dariya siririn su da za a ɗauke shi a aza wannan kwabrin nashi sun fi nauyin duki na Uhud kenan wannan sai malamai suka ce a ɗan adam ɗin za a ɗauka a aza gaba ɗaya to kenan Allah bai kallon ƙatanta ta mutum kasancewa shi yana da girman jiki wala ila suwarikum Allah bai kallon kyan kamata ku kana da kyawun fuska kana da kyawun kama wannan ba shine Allah ke kallo ba walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum Allah yana kallon zukatanku ne mi zuciyarka ta kunsa wa a'malikum da ayyukanku ka aikata ko baka aikata ba na aikata to da ka aikata dan wa kai wannan shine yasa al-Imam an-Nawawi ya kawo wannan hadisi a cikin wannan babi inda Allah ke dibawa shine da aka ce kai kai eh nayi to kuma dan wa kai duk wanda aka rago daga cikin biyun nan kayi aikin banza a ce ka yi ba ka yi ba ba ka da komi wajen Allah ka yin kuma ba dan Allah ka yi ba shi ma ba ka da komi wajen Allah don haka za mu gani a nan gaba hadithi da zai zo mamu waɗansu mutane wanda suka yi abu ba dan shi ba akwai mutane guda uku wanda su ne suka fi kowa daraja a cikin al'umma kowa bin waɗannan mutanen yake yi mayaki wanda yake yaki da jarinta yake kare musulunci wanda yake da kuɗi sai wanda yake da ilimi wanda yake amfanan mutane da ilimin shi waɗannan su ne farkon wanda za a tsaidawa gaba ga Allah ga dai aiki ya zo sai a dawo shi mai ƙur'anin mai ilimin wanda ya zanna yana ta karantarwa ya yi karatu ya wahalar da idanun shi ya wahalar da jikin shi ya zo kuma ya yi ma mutane karatun amma sai ya zama da daman ba don Allah ya yi ba mutum ne zai je ya yi karatu ya rinka tsara wasu kissoshi wasu gatanu ne wasu wani abu ne wannan har zuwa yake ya yi tsaye ga madibi yana diba yaya ne ya faɗi abin kamar dai yana tsara film kawai dansowa don mutane duk wani abu sai ya kirkiro mashi kissa in bai san wata kissa ba wadda ta inganta ko daga annabi ko sahabi sai kirkiro kissa kawai don mutane su yi mamaki wata dan ya ba mutane dariya ya zama da dai mafiya yawan ababen mutum damun ba dan Allah ke yin su ba Allah zai tambaye shi na baka ilimi na baka qur'ani na baka kaza yace Allah ai qur'anin nan ban bar wani dare ba sai na tashi na karanta shi in karantar da mutane dan wa kai dan kai ne Allah ya ce a a ba dan ni kai ba kai dan a ce ka iya kuma an fada wannan shi mai kuɗi kenan ya ce Allah ai da na samu kuɗin nan ban bar wata hanya ba wadda kake son a ciyar da su sai da na bada don wa kai Allah dan kai ne ya ce a'a ka dai yi don a ce kana da kyauta kuma an faɗa shi kenan mai yaƙi ya ce Allah duk abin da na tashi ban huta ba jikina bai huta ba saboda ɗaga kalimarka don wa kai ya ce don kai na yi Allah ce ina kayi ne don aje kana da jarumta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce kaga waɗannan guda ukun su ne farkon man tusa aro bihim naru jahannam farkon wanda za a fara rura wuta da su to kaga ga aiki ya zo amma danwa aka yi aiki daga nan sai ba a samu yi dan Allah ba duk girman aikin Allah bai bashi wata kula ba abu huraira radiyallahu anhu in zai faɗi wannan hadisin sai ya suma a zuba mai ruwa ya taso ya suma a zuba mai ruwa ya taso ya suma a zuba mai ruwa ya taso dan hadisi ne wanda yake yana da tsanani magabata suka ce ban taɓa shan wahala ga wani abu ba kawai yadda nake shan wahala wajen yin abu don Allah so da yawa niyyata tana ja ina ja in ce bari in gwada masu bari su san ni ba kaza ba ne sai kuma ikhlasi ya ja shi ya ce to kuma su wane ne su waɗannan mutanen menene kimarsu da zan da za ka yi dan su sai kuma ya komo ga hanya wata rana kuma ya ce gwada masu kuma ikhlasi ya ce mashi su suwa ne ne ni za ka gwada masu ya ce ban gushe ba wannan niyya ikhlasi ta ya ja mummunan niyya ta ja ban sha wahala ba kamar yadda na sha wahala wajen tabbatar da ikhlasi to kenan إن الله ينظر لا ينظر إلى صوركم إلى ولا إلى أجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم kaga sai ya gabatar da zukata dan kamun kai aikin daman niyya za a farawa sai ka yi niyya sannan ka kudurce sannan ka aikata kenan Allah yana fara diba niyyarka wa kai dan shi dama in wani kai dan shi akwai mai kira na daban ranar tashin alkiyama wanda zai kira ya ce duk wanda ya wani aiki wanda ake yi dan Allah ya yi ba dan ni ba ya je ya karɓi ladan wajen wanda ya yi dan shi kuma wannan lokacin wanda kai dan shi yana tsirara ko kayan da zai sa bai da su saka ka zai amfanar da kai da wani abu daban walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum Allah yana diba zukatanku ne da kuma ayyukanku aiki kayi ko baka yi ba dan wa kai rawahu muslim ai al-imamu muslim shine ya rawaito shi wannan hadisin asalin rawiya shine raƙumi wanda ke ebo ruwa laqad rawaitu na ƙoshi da ruwa shi raƙumin da ke ɗebo ruwa ya ba mutane ya shayar da shuka sai ana ce mashi rawiya to wanda zai ɗauko wani abu na ilimi shi ma sai aka aru wannan sunan sai aka aje mashi sai ana cewa rawa fulanin kada irin yadda dai shi raƙuman zai je ɗebo ruwa ya shayar da shifka ko ya shayar da mutane su koshi nan aka aro rawa ɗin nan ne wa an abi musa al-ash'ari wai ko da mota hadisi nan ba sani ba me shi wa an abi musa al-ash'ari رضي الله عنه وعن أبي موسى الأشعري عبد الله بن قيس الأشعري دقى أبو موسى الأشعري قال سئل رسول الله صلى الله, صلى الله عليه وآله وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة أن تنبي النبي menene matsayin mutumin da ke yaƙi saboda ya gwada sadaukantaka shaja'atan wa yuqatilu ay wa yuqatilu hamiyatan saboda kare dangi ko kare gida alhamiya shine abinda kake ra'ayi ko kake so kayi abu dan kare shi kare gida ne ana ce mai hamiyya kare uwaye ne ana ce mai hamiyya kare iyalai ne ana ce mashi hamiyya min hama shay yahmihi duk abin da za ka yi don kare wani abu to ana ce mashi ka fa'alta zalika hamiyatan da mutumin da zai yi don kare wani abu wa yuqatilu riya'an mutumin da zai yaki saboda ya gwada ma mutane yana da ƙarfi jarimi ne shi aka tambayi annabi ayyu zalika fi sabilillah cikin waɗannan mutane guda uku mayaka wane ne yakin shi yake dan Allah فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أيكن الله يتي من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله duk wanda ya yi yaƙi saboda kalimar Allah ta zamo sama wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-din kulluhu lillah wanda yayi dan daga kalima ta Allah to wannan shine yayi yaƙi saboda Allah kenan wanda yayi da niyya ta nuna sadaukantaka ko kare wani abu ko kuma dan riya dan ya gwada ma mutane wannan ya shifka dusa bai da komi a wajen Allah nan shi maka ga niyya ta yi aikinta don haka akwai wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai gani yana yi ta bala'i sahabbai su ga ya birge su irin kokari da yake wajen yaki annabi ya ce dan wuta ne suka yi mamaki wani ya bi shi yana ana saran shi ya ga kaman ayyazu shi kenan ya kare sai ya soke kanshi inda dan Allah yake ba zai yi haka ba sai ya zo ya faɗa ma annabi wannan labari ga yanda ƙarshen shi ya kare abu musa al'ashari yana daga cikin zaɓaɓɓi na sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya samu yabo wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama da ya ji muryar shi ko mun faɗi sirar shi annabi ya ce an ba shi sarewa wajen murya daɗin murya irin yadda aka ba annabi dawud da 'yan gidan shi daɗin murya da ya ji karatun shi wanda annabi ya masu yabo mutanen kabilar shi ya ce su ƙabi'arsu shi ne duk lokacin da suke cikin tafiya in guzurinsu ya yi ƙaranci wani yana da guzuri da yawa wani yana da kaɗan saboda takaful taimakekeniya da ke tsakaninsu sai a haɗe a raba mu yanzu kowa kanshi kanshi kawai za ka zo ka tarda wanda ke kusa da kai kai kasancewa ba cikin ba zanna ake lafiya ba ina nufin wajen ɓangaren an ci an sha ba lafiya ba kai da kanka da ka gashi kasancewa akwai wata amma ka kau da kai ka shiga harkarka to irin wannan kabilan su in aka je ana cikin tafiya guziri in yayi karanci da wanda ke da da yawan da wanda ke da kaɗan ɗin sai a haɗe sai a raba sai ya zama da ya ishi kowa daidai da daidai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yabe su akan haka wannan hadithi ya nuna yadda su sahabban suke nufa Allah da ayyukansu tambayan me yasa suka tambaye shi dan suna son su ji abinda ya tabbata dan Allah ba abin da za a zuwa a yabe su dan shi ba wana da wana da wana da wana dukkan su ana yin yaki saboda waɗannan ababen wane ne ya zamo dan Allah wane ne ya zamo fi sabilillahi wanda Allah ya ce wa qatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu wane ne cikin su fi sabilillah dan su san abin da ya kamata su yi su yi وعن أبي بكر نفي بن الحارث الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما يجن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار duk lokacin da musulmi guda biyu suka haɗu da takubba suna yakin juna wannan musulmi ne wannan musulmi ne annabi ya ce da wanda ya kashe da wanda aka kashe dukkansu ‘yan wuta ne kultu ya rasulallah abubakar ya ce ya ma'aikin Allah hadal qatilu wannan wanda ya kisa mun san hukuncin shi ya ɗibi laifi saboda Allah ya ce wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adaban 'azima fama balu al-maqtul shi wanda aka kashe mine da sha'anin shi dan me zai shiga wuta qala innahu kana harisan ala qatl sahibi ya kasance jama'a a bari a bari a bari magani duk wani abin da zai kawo hayaniya sai a kiyaye kurum ko wani yayi wani abu a kyale shi kurum qala innahu kana harisan ala qatl sahibi ya kasance yana kwadaice da ya kashe dan uwan shi sai dai shi ya riga shi wannan hadithi yana nuna mamu ababe wanda ke cikin zukata niyya akwai hadithi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ke nuna cewa Allah maɗaukakin sarki bai kama ɗan adam bai kama ɗan adam da abin da ya samu waswasi na zuci zuciyarka ta raya maka cewa za ka aikata wani abu Allah maɗaukakin sarki bai kama ka da wannan abin da za ka aikatawa malam ta'mal أو تتكلم إن الله تجاوز لي عن أمتي عن أمتي ما وسوست به نفسها Allah ya yafi ma al'ummata abin da rayukanta suka raya mata, malam ta'amal au ta takallam. Duk abin da za ka sa ranka in baka aikata ba, Allah bai kama ka da shi. in baka yi furta ba Allah bai kama ka da shi to wannan hadisi ba ku ga kamar ya saba ma wancan hadisin shi niyya kadai ce kawai yake na ya kashe amma bai kashe ba to ga ya kuma an sa shi wuta saboda niyyar shi yanzu nan da ka zo sai ka ce wannan hadithi ya ci karo da wannan duka karya ce saboda kai baka karanta yadda za ka yi ka fidda kanka daga hadisai na ma'aiki ba sallallahu alaihi wasallam inda haka za mu rinka mu'amala da nassosi da nassosi na alkur'ani su ma sai mu bi su mu rinka karyatawa mu ce alkur'ani yana tunka da warwara kaga kuma wannan ba gaskiya ba ne alkur'ani ne zai ce يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض أو لو تسوى بهم الأرض ذكر سكرة إني جلت ولا يكتمون الله حديثا باس قوي ما ألا مغنى kinan ba za su yi ƙarya ba za su faɗi gaskiya ko sai wata aya ta ce thumma lam takum fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna mushriki mushrikai ne amma da aka zo lahira da suka gaban sai su rance su ce wallahi rabbina ma kunna mushrikin sun boye ko ba su boye ba ka gani ko Allah yana cewa fa yawma idhil la yus'alu an dhanbihi insun wala janna aran nan ba a tambayan ɗan adam ko aljani a kan laifin shi ba a tambaye ka mi kai wannan aya ce wata aya kuma sai ta ce falanas'alanna alladhina ursila ilaihim walanas'alanna almursalin falanaqussanna alaihim biilmin wama kunna za'idin sai mun tambayi annabawan wanda aka aiko sai mun tambayi waɗanda aka aiko su zuwa gare su waccan aya ta ce ba a tambaya wannan aya ta ce za a tambaya in baka yi karatu baka san yadda za ka yi ka sasanta tsakanin wannan ai alkur'anin ma sai ka ce yana bugun juna ba ma hadisan ba to don haka ilimi karanta shi ake sai ya zama ka san yadda za ka iya fuskantar da nassosi in suka zo yanzu nassi wanda yake cewa Allah bai kama ɗan adam da abin da ma tuwaswisu bihi nafsuhu abin da ran shi ke yi mashi waswashi da shi mene ne ake ce ma waswasa a shaifan mi yake yi shi ne ka rinka yi ma mutum kus-kus haka ba haushe ke cewa ka karkata wajen kunnan shi ai kaza kaza kaza kaza kaza shi ne ake ce ma alwaswasatu da larabci kenan ranka ta cewa to ima abu kaza mana i abu kaza mana kaga wannan tana faɗa maka i i amma sama sama kake sauraron ta kaga wannan daraja ce daga cikin ababe wanda ke gitto ma zuciya amma akwai abin da ake ce ma al'azmu nayi niyya sai nayi kaga ita ma daraja ce na farko zai iya ɗaukan goma cikin ɗari wannan zai iya ɗaukan tis'in cikin ɗari ko tamanin cikin ɗari dukkansu abu ne wanda ke gitto ma zuciya amma girman wannan wanda abun gitto maka kaɗai zai yi ba ɗaya yake da abin da zai gitto maka tamanin cikin ɗari ba mai azumi ba yana ganin ruwa gaba gare shi ba zuciyar shi ba tana nuna mashi kai ina ma dai in sha to kaga bai sha ba wannan abin da zuciya ke rayawa kenan wannan Allah bai kama mutum da shi amma mutum ya himmatu kawai wani abu ne ya yanke shi da yi ba abin da ya raba shi da aikin sai kafa kausai ne au adna to irin wannan shine Allah ke kamawa da maganar zuci an gane bambanci aiko kenan maganar zuci kala kashi kashi ce maratib ce akwai gitto ma mutum kurum mm, ko in yi sai ce kai ko in sha da ce kai azumi nake kaga wannan daban yake akan kaje shan ruwan kaci kai kawai kalla azumin nan zan yi sai ruwan su zube akwai bambanci ko babu eh in ba dan mutanen gaba da na sha ruwa in ba dan mutanen ba almuhim kenan wannan shine hadisi wanda ke nuna ba a kama mutum da magana ta zuci yana nuna dan abu wanda zai dan gito maka wannan hadisi wanda ke nuna wa yana nuna al'azmu daukan niyyayi sai wani abu ya zo ya yanke maka baka yi shi ba to wannan ana kama ka da irin wannan kenan hadisai ba su bigi junansu ba wancan yana magana akan wani abu ne daban wannan yana magana akan wani abu ne daban wancan ana ce mashi alkhatir abinda zai gito maka ka tuna shi wannan ana ce mashi al'azima daukan niyya aikata abu kenan ka'ida ta sasanta nassosi idza ikhtalafa al-mawdu' fala yujadu at-tanaqud wannan wani abu ne daban an mai hukuncin shi na daban wannan kuma wani abu ne na daban an mai hukuncin shi na daban to in ka garwaya to shi ne sai ya sa ka ji waɗancan suna cewa wannan hadisin ai ya ci karo da aya wannan hadisin ya ci karo da kaza don haka hadisi ne na ƙarya ƙarya tana nan cikin kawunansu saboda ba su san yadda za su yi su bambanta tsakanin wannan da wancan ba وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله wannan hadisi dai yana nuna mamu bai halitta ga musulmi ya yaƙi ɗan uwan shi musulmi ya yi faɗa da shi da nufin kashe shi dukkansu za su yi asara ta addininsu wai in ya zamana shi wanda ka ɗauki takobin za ka yaƙa shi ma ya taso zai yaƙe ka fa ya zama na da kai da shi kun shiga wuta to ina ta ya zamo bai yi nufin yakanka ba kawai saboda wani abin duniya ka ce ka tashi ka sare shi don ka anshi waya ka tashi ka sare shi don ka anshi moto wanda yake ɗauke da shi ka tashi ka sare shi don ka ɗauki kuɗin shi to in ka je lahira za ka tar da mugun abu ba ɗan ƙarami ba har wasu suke tunanin wai za a karɓi tuban ma ko ba za a karɓa ba in wai da za ka tuba wa ana bi hurairata radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga shi abu hurairan dai ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce salatun rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi suqihi wa baitihi bid'an wa 20 daraja mutum yazo yayi sallah a cikin jama'a tana kara daraja tashi akan sallar shi shi wajen kasuwar shi yana shagon shi ya tsaya yayi sallar shi yana cikin gidan shi ya tsaya yi sallar shi bai an wa 20 daraja daraja 20 da wani abu وذلك لأن أحدهم أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء دان دينسو إن يي أرولا يكوتة أرولا ثم أتى المسجد سنن يزوم مسلاتي لا يريد إلا الصلاة bai nufin komi wajen zuwa masallacin nan ba sayan wani abu ya zo ba ba zuwa yi ya karɓo wani abu wajen wani ba Allah sallah kaɗai ya nufa la yanhazuhu illa sala ba abin da ya tado shi ba abin da ya motsa shi sai sallah lam yakhtu khutwatan ba zai yi wani taki ba illa rufi'a lahu biha daraja sai an ɗaga mashi daraja da wannan takin da zai yi wa hutta anhu biha khati'a kuma a shafe mashi wani laifi nashi hatta ya dukula masjid har ya shiga masallaci fa idza dakhala almasjid kana fi salah in ya shiga masallaci kuma yana cikin hukuncin wanda ke cikin sallah ma kana fi salatu hiya allati tahbisuhu in dai sallah ita ta tsare shi ita yake jira to duk zaman da zai yi cikin masallaci hukuncin ciki hukuncin wanda ke cikin sallah wal mala'ikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi mala'iku suna madayan ku addu'a in dai yana zaune a wurin da yayi sallah a cikin shi zai shigo masallaci yayi tahiyatul masjid mala'iku za su yi ta yi mashi addu'a in yana zaune a wannan wurin ya fara sallah yana zaune mala'iku suna nan suna yi mashi addu'a aha haka nan ne jazakumullahu khairan يقولون اللهم ارحمه mala'iku addu'a da za su rinka yi mashi cewa Allah ya ji kanshi Allahumma ghfir la Allah ka yafe mashi laifuka wanda yayi Allahumma tub alaihi Allah karɓi tuban shi ma lam yu'zi fihi muddin bai cutar da wani ba a cikin wannan masallacin ko a cikin zaman da yake ma lam yuhdith fihi muddin bai yi wani abu ba. Huna alhadas yana ɗaukan yin laifi yana ɗaukan warwarewa arwala. Wannan yana nuna fadlata salatul jama'a, wannan hadithi yana nuna fadlata salatul jama'a don an nuna za ta ƙara a kan sallar shi a shagon shi wurin kasuwar shi da inda yake kasuwa in bai je masallaci ba da kuma gidan shi in yayi sallah shi kadai sallar shi a masallaci tare da jama'a tana karawa akan sallar shi shi kadai da daraja ashirin da wani abu akan wannan riwaya riwaya ta abu huraira akwai lokacin da take nuna bi hamsin wa ashirina daraja da daraja ashirin da biyar hadithi na abdullahi ibn umar yana nuna bi sab'in wa ishirina daraja da daraja da daraja ashirin da bakwai sai ya ce maka daraja a baya dai mun yi bayanin daraja ba irin matattakara ce ta mimbari ba fa ba irin ta matattakara ce ta in za ka taka ka hau gidanka ba shi ake ce ma daraja annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace daraja ta aljanna tsakanin hawa daya da hawa biyu tsakanin shi kamar tsakanin ƙasa da sama wadda muke gani ce annabi kuma ya ba da labarin cewa tsakanin sama da ƙasa akwai tafiya ta shekara ɗari biyar to daraja guda tsakanin sama da ƙasa take kuma a ina a aljanna kai da kanka da ka kalli wani gari ka san gida a wannan garin a kuma wata anguwa kai ka san bai iya zuwa da sauki to ba wani gari ba wata ƙasa ba wani wuri wanda zai iya kai tsada ta cikin aljanna to a nan ne za ka samun wannan daraja ta sai mu zo wajen hukuncin ita sallah ta jama'a da nan an gai fadlarta gayin fadla bai nuna wannan abu ba dole ba ne hajji an gai fadlarta kuma dole ce a musulunci sallah an gai fadlarta tana shafi laihuhuka tare da haka tana daga cikin arkanul islam to haka salatul jama'a mazhabi wanda muke bi mazhabi na al'imamu malik an so ne ka zo wajen sallah ta jama'a ba dole bane zuwa sallah cikin jama'a ɗaya daga cikin ababen da suke ɗauka irin wannan hadithai wanda ke nuna fadla ce dan haka zaka iya ka zo jama'a ko kai gida amma hadisai wanda suka zo daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna nuna zuwa a yi sallan nan cikin jama'a dole ne kan maza wanda ya je ya yi sallah shi kaɗai a cikin gidan shi fahuwa asimun ya yi laifi zunubi ya yi zunubi ba san zunubi ba ko zai yi laifi saboda ya bar abin da yake wajibi ta ina sallar jama'a ta zama wajibi makaho ne ya ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama imani izini in rinka sallah gida saboda ba ni da jagora hanya akwai ramu annabi hayya mashi izini sai da ya bada baya annabi ya ce a tasma'un nida kana jin kiran sallah ya ce na'am annabi ya ce fa'ajib ta karɓa makaho bai da jagora ga hanya ba kyau annabi ya ce mashi fa'ajib ka karɓa kasan if'al in annabi ya ce i akwai kawa'id na usulin fiqh a nan i tana ba da dole don ɗabi'a ta mai umarni in yayi umarni aka ƙi an raina shi kenan in ka ce ma bawanka ba ni ruwa sai ya share ka larabawa suna ce ma wannan isyan me ya nuna haka alkur'ani ƙa'idodi wanda ake ɗauka na usulul fiqh wani lokaci qur'ani ke nuna su suna da dalilai nasu na daban ka sani fa biha wa ni'ma baka sani ba to tambaya menene ke nuna in aka ce i in baka yi ba kai sako ayoyi na alqur'ani iblisu Allah ya ce mashi tare da mala'iku usjudu li adam ku yi ma adam sujada fasajadu illa iblis da Allah ya tambaye shi ma mana aka an tasjuda sai Allah ce iz amartuk lokacin da na umarce ka mi yasa ka kiyin sujada wannan rishin yin yasa Allah ya ce fakhruj minha fa innaka rajim fita daga aljanna kai tsinanne ne abin jefewa abin kora daga rahama Allah iz amartuka yace da na umarce ka kiran wannan ya nuna umarni yana fa'idantar da wajabci lokacin da Musa alaihi salam ya ce maharun ukhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin lokacin da Samiri ya bata mutanen Annabi Musa ya masu gunki ya masu dan maraki su rabauta mashi da ya dawo Annabi Musa cewa yayi ya Harun ma mana'aka إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري me ya hada lokacin da kaga sun bace me ya hada baka bani labari ba ko ka zo ka faɗa mani ko kuma afa asaita amri zaka saba ma umarni na kenan saba ma umarni laifi ne to annabi ya ce ma wannan makaho i بصيغة افعل فالوجوب حقق حيث القرينة انتفت وأطلقا إن أكتي إي wannan i din tana nuna wajabcin abu in ba wata karina wadda ke nuna maka ba dole bane mun samu ka'ida guda ta usulul fiqh ko to sai ka'ida kuma wadda ke nuna in annabi ya umarci mutum guda da wani abu to umarni ne ga dukkan al'umma gaba daya annabi bai bin kowane mutum ɗaya bayan ɗaya ya rinka gaya masu saƙon Allah wanda za su ji saƙon waɗansu mutane ne in umarni ne wani mutum guda zai umarta to umarni na annabi ga mutum guda umarni ne ga dukkan al'umma gaba ɗaya to sai annabi ya umarci wannan mutum sai ya zama umarni ne ga dukkan kowane ɗan adam sai dai wanda aka yafe mawakawan mata na su yi sallah a gidajensu wannan kenan annabi ya ce ya so ya tada sallah sai an tada sallah sannan ya ce wani ya shiga ya ma mutane sallah ya je ya tar da mutanen da ba su zuwa sallah ta jama'a ya toye gidajensu shin ana toye gidan mutum saboda ya bar abin da yake mustahabbi ne to kaga wannan ya nuna yin sallah cikin jama'a dole ce don haka wannan ke nuna rinjayen wanda suka ce dole ne shine mazhabi na al-Imam Ahmad ibn Hanbal zahiriya cewa suka yi ba in ma sharafi ne in ma baka yi ta cikin jama'a ba baka yi ba wa zalika anna ahadakum ko lokaci wai ko dai mai tazukun dai haka wa zalika anna ahadakum idza tawadda'a fa ahsana alwudu'a dan in mutun yayi arwala ya kyautata arwala thumma ata almasjida la yuridu illa sala sannan ya kyautata arwala yazo kyautata arwala arwala ba wai wanke jiki bane dan haka ake son mutun yayi niyya yayi basmala dan ladar da zai kwasa wajen arwalan nan annabi a wani hadisin cewa mutum ba zai wanke wata gaba daga cikin gaban shi ba sai dukkan laifuhukan da ya aikata sun bi wannan ruwan na arwala in ya kyautata arwala kenan kyautata arwala shine a yi ta irin yadda annabi ya ce niyya da haɗe gabai da wanki to mutum in ya kyautata arwala ya zama da ba abin da ya motsar da shi sai sallah din to ba wani taki da zai yi sai an daga darajar shi kun dai abin da ke daraja ko sai kuma an sabke mashi wani laifi wanda yake yayi shi wannan hadisi haka ya nuna akwai hadisin da ke nuna in za ka fita ka yi arwala din ka fita juma'a duk daga kafa da za ka yi da sabkewa za a rubuta maka ibada ta shekara guda sallarta da aziminta da zakatta da duk abin da ka sani da nafiloli da sauransu to kaga wannan yana nuna fadla ta aikata aiki wanda yake na alkhairi wannan kuma ke nuna maka ka'ida ta malaman hadisi ba ta haɗe komi ba ne kasan akwai ɗariƙa ta naqdul matni a wajen malaman hadisi wanda suke cewa alama ta cewa hadisi da'ifi ne ka ga ɗumbin lada da aiki ɗan kaɗan aiki ne ɗan kaɗan za ka yi sai ka ga lada mai yawa alama ce ta cewa wannan hadisi da'ifi ne bai inganta ba to kaga wannan hadisi ne ingantacce amma takawa da kake wani aiki ne mai yawa dama in aka barka zaka je wani lokaci motsa kafa zaka ce barka je kai yawo to amma in ka tashi dai ka nufi zuwa masallacin nan dan juma'a duk daga wanda zaka yi da kasabke wata wahala kake ji zaka samu lada ta shekara guda kaga lada ce mai yawa da aiki dan kadan kuma hadisi ne ingantacce idan wannan yana daga cikin abin da aka cire daga waccan ka'ida wadda malaman hadisi suke tabbatar da ita cewa in ka ga hadisi yana tabbatar da lada mai yawa ga aiki ɗan kaɗan ƙarya aka annabi to ba kowane hadisi ba ne to in mutum ya hau mota fa nan cewa lam yakhtu khutwatan bai takawa to shi ba takawa yayi ba dannawa ya yi zai samu ladan ko ba zai samu ba ha? eh? kana ga mutane yanzu za a iya fahimta haka in kan raƙumi yake in kan doki yake sai a ɗauki takawar dokin takawar shi ce amma in mutum yana da jumudi wajen tunanin shi yana da sandarewa wajen tunanin sai ce ka in ka hau mota wannan lada ba za ka same ta ba la za ka same ta Allah madaukakin sarki kuma zai baka saboda dan shi ka hita kuma shi ya hore maka abin hawan nan wanda annabi ya ce yana daga cikin arziki na Allah Allah ya baka abin hawa mai kyau mai daɗi markabun hani abin hawa mai daɗin hawa arziki ne na Allah to in ya baka kuma ba zai hana ya saka maka ba dan mai tafiya kasa ya tafi kasa ya samu lada kai a ce in ka hau motar ka ba za ka samu lada ba za ka samu eh to akwai hadisin wanda ke nuna wannan na ranar juma'a kuma Allah ya saka maka da alkhairi akwai hadisi wanda ke nuna na ranar juma'a rishin hawan kuma annabi ya ce masha walam yarkab to kaga nan kuma sai a ɗauki kenan tahiyan ƙasa ɗin sharaɗi ne wajen samun irin wannan ladar ni na magana ne akan umuman in ya zama da kai sai ka ɗauki mota ne za ka je wajen sallah ta jama'a irin masallaci haka amma ladar da aka azama wannan hadisi ya zo da ita ita annabi ya yi mata ƙaidi an gane ya ce masha walam yarkab to abinda annabi ya faɗa ɗin nan nan ne mutum zai same shi wannan in ya hau to sai a hankali amma umuman abinda ake so ake ka zo kurum yanzu zan je sallar jama'a kawai kaga annabi bai sharɗanta wannan ba masha walam yarkab to wannan lada Allah zai baka wannan lada inan na juma'a ya sha bamban da irin tahiya kawai ka je don sallar jama'a wannan annabi ya sharɗanta rishin hawa wancan kuma bai sharɗanta rishin hawa ba an gane فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة تحبسه إن دي دن صلى جزايا إن كاي ركعتي تحية المسجد كي صلى أن تجيد مسلاتي دا أكي تشوى سي زمنا كاتيا كان جيران لمن يزو أتا دا صلى to kana cikin hukuncin wanda ke cikin sallah kuma mala'iku za su rinka yi maka addu'a muddin kana zaune wannan wurin, ko da an ƙara sallah kana zaune. Mala'iku za su rinka cewa Allah ka tausaya mashi, ka ji ƙanshi. Addu'a mala'iku yaya take? A wata munasaban Allah ya ce, Innama ya taƙabbalullahu minal muttaqin. Allah yana karɓa ma wanda suke suna tsoron shi, suna kiyaye dokokin shi, suna aikata abin da ya ce su yi suna barin abin da ya ce su bari. To, mala'iku la ya suna Allah ma amarahum wa ya fa'alu na ma yi umarun, kinan addu'an mala'iku karɓaɓɓa ce, in suka ce Allah ya ji kanka Allah jin kanka zai. In suka ce Allah ya gafarta maka Allah gafarta maka zai in suka ce Allah ya karɓi tubanka Allah zai karɓi tubanka malam yu'zi in bai cutar da wani ba kana ganin yadda shari'a musulunci ke haɗa tsakanin ibada da ɗabi'u masu kyau kenan da za ka zo ka taka wani ka tsallaka wani ka cutar da wani idan wannan lada ba za ka same ta ba dan haka annabi ya ce innama bu'ithu li utammima salihal akhlaq aw makarimal akhlaq da wai zaka zo kai sallam wannan fadla da aka faɗa sannan ka cutar da wani musulmi ba za ka samu wannan ladan wannan ibada wanda kai ba don haka ɗabi'u masu kyau jama'a abu ne wanda suke mutum zai iya shiga gaban mai tsalla ya shiga gaban mai azumi da ɗabi'un shi masu kyau haka annabi ya faɗa mutum ɗan adam zai iya kai darajan mai sallah ta farilla da sallah ta nafila da daddare da mai azumi na farilla da mai azumi wanda yake na nafila da ɗabi'un shi masu kyau kawai don haka wata matan aka ambata ma annabi cewa ga azumi ga sallah ga kula amma ba jin daɗi tsakaninta da makwabtanta annabi ya ce la khaira fiha fa hiya fi nar ba wani alkhairi tare da ita yan wuta ce ta kaka ba alkhairi tare da ita ga sallah ga azumi saboda ɗabi'unta ba su da kyau aka faɗi wata kuma ba ta da yawan sallah kamar waccan amma tsakaninta da makwabta lafiya lau annabi ya ce ya aljanna ce don haka ɗabi'u masu kyau mu'amalanta mutane da ɗabi'u masu kyau ya zama wajibi ga mutane a mai da hankali zuwa gare su za ka iya ganin mutum sallah ba ta barin shi hatan nawafil azumi bai barin shi ban wajen koyi da annabi har kamar shi yana son ya yi kama irin yadda ya ji an ce annabi yake amma sau da yawa za ka ga wajen irin wannan in ka zo wajen mu'amala kuma sai ka ga baya da kirki shi tsammanin shi sunna shi ne kurum a aikata ibada a yi koyi da abin da aka ji annabi yana yi sai ya ɗauki wannan ya yi koyi da wani sashe sai ya bar ɗabi'u na ma'aiki wajen kyautata ma mutane wajen girmama wa mutane wajen kyautata ma hatta maki girmama hatta kafiri kafiri ne zai ma alkunya ya ce baban wani kafiri ne annabi zai ce da yana da rai ya roƙe ni in yi kaza da sai na yi to sai ya ɗauki wasu wata sunna ta annabi sai ya aje wata to wannan kuskure ne mutane yanzu sun san sunna sun san duk abin da ya yi annabi ya yi wajen ɓangaren ibada azumi alhamis da mai da litinin ba ji kama komi kaya kama komi amma wani lokaci in ka zo wajen mu'amala sai ka da yawa cikin masu bin sunna ta wannan bangaren wajen mu'amala sun rago da yawa to a gama duka shine za a samun cin nasara insha Allah kenan duk wannan lada da ake faɗa za ka same ta ne in baka cutar da wani ba ko baka yi wani abu ba alhadas shine farar da wani abu ko kuma ya zamana arwala taka ta kare in karewa arwala ne akwai karewa ta arwala akwai karewa ta wanka malaman fikhu karewa ta arwala suna ce mashi alhadathul asgar abinda zai karya maka arwala akwai fitsari kashi tusa wannan yana karya maka arwala akwai ababen da ke karya maka wanka jima'i zuwa jini na al'ada zuwa jini na al'ada mafarki irin wanda maza ke yi na saduwa wannan suna karya maka wanka to duk abin da ya karya maka arwala fukaha suna ce mashi al-hadath al-asghar duk abin da yasa ka sai kai wanka ana ce mashi al-hadathul akbar an ji abin da yasa ka sai kai arwala ana ce mashi al-hadathu al-asghar abin da yasa ka sai kai wanka ana ce mashi al-hadathul akbar a nan ya kamata mu tsaya sai sati mai zuwa in Allah ya yi ha? yan hazuhu e ya ce yanhazuhu bi fathil ya'i yayi cewa yanhazuhu bi fathil ya'i wal ha yanha zuhu wa bi zai ay yukhrijuhu wa yunhiduhu ba abin da ke fiddo shi daga gida ba abin da ke tasowa da shi annahaba shine tasowa kai abu yunkurowa kai abu shikenan wato da tsiya sai an ji kalima kalima to sai sati mai zuwa za mu tashi hadithi kenan na sha shida a wannan jerin in akwai tambaya in Allah ya sa an sani sai a karba in ba a sani ba sai a bada lokaci